أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم كنتم تنفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wadda ya ƙara haɗa mu a wannan magari mai tarin albarka a cikin wannan masallaci mai albarka daidai wannan rana mai albarka wato ranar alhamis wanda a yau muna 22 ga watan ramadan shekara ta dubu daya da arba'in da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kuma idan ba manta ba dai muna nan a cikin suratu ali imran inda ajiya muka kwana a inda allah subhanahu wa ta'ala yake lallashin ma'ana sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yake ce masu ba hikiman abi ta yaki ku yi nasara a yi nasara a kan ku tanan Allah yana bayyanar da munafukai a ciki tanan Allah yana bayyanar da wanda suka yi imani na gaskiya a ciki tanan Allah yana riƙan waɗanda suka yi shahada a ciki sannan Allah baya san azzalumai har ya kai wa inda Allah yake cewa wali mahisallahu alladhina amanu kuma Allah na yin haka ne a bisa bagen daga domin ya tsarkake waɗanda suka yi imani wayan haƙal kafiriyan kuma domin Allah subhanahu wata'ala ya kasance ya halakar da waɗanda suke kafirai har muka zo inda Allah ke cewa am hasibtum an tadkhulul jannata Allah yace cin ya ku al'umma kuna nibin ku shiga aljanna ne kawai sudan babu wahala babu bakin ciki ba damuwa Allah yace walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin yau muka karanta walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw an talqaw وقد رأيتموه وأنتم تنظرون الله يتقب نبام الأباري واتو الأمة نسعبي لو كتن دعك تفياك إنن نبدا تكذا أن ماكي أن كتن متن سبعين أكابري أن كاما متن سبعين gashi an karbi kayansu ya zama ganima sai wata suka koma suna cewa aha Allah mu ya kai mu wata rana inda za mu fita bagen dagan nan in muka zirce bagen dagan nan mu ma mu kashe na kashewa mu kama na kamawa mu samu mu ribata abin da za mu ribata kaji suna mene suna buri a je yaki shine sai Allah ya ce to ga udu nan a jita shi ko udu sai kuma maza suka sha kashi a wannan yakin sahabbai sun shiga wani hali kwarai matuƙa shine har inda Allah yake cewa walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw haqiqa kun kasance kuna burin mutuwa kuna burin ku fita yaki dan ku kashe ko a kashe ku tun gabanin ku haɗe da shi Allah ya ce faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun Allah ya ce haqiqa to ga sababin shahadar kun gani ma'ana ga sanadin shahadan kurban wanda ke sanya shahada ai yakin zai je ko to ga sanadin shahadan kun gani da idan wa antum tanzurun al'anun kuna gani iri iri ala ayi halin wato kaga yanzu ga sabon nan sun yi burin mutuwa to yanzu mutum na iya cewa kai saboda tsaban talauci na rashi ya dame shi sai ya ce ni in mutu in huta ko ciwo ya dame shi ya ce kawai shi gare ya mutu ya huta kako san yanzu ma ba ana haka ba in talauci ya dame mutum sai ka ya ce shi wallahi da ma zai mutu ya huta duk ya hu ya ga wasu amma yana jin shi da dubu ashirin ka ce a mutu zai ce a'a saboda a ce a baya abin da ya dame shi rashi ne to yanzu kuwa ya dan samu wani abu yanzu an maganan mutuwa baya so to manzon Allah ya zo a hadisi ya ce kar ɗayanku ya rika burin mutuwa don wani musiba da ya same shi a idan har kana da buƙatar irin wannan sai dai ka ce ya ubangiji karayar da ni ɗan rayuwana zai zama mai alkhairu ko ya ubangiji ka ɗauki rayuwana in ɗaukar rayuwana zai zama alkhairu to wannan shi dai aka yarda amma saboda rashin kuɗi ko saboda rashin lafiya ko saboda rashin abin da za ka ci ko saboda matsaloli da damuwa sun tarun maka ka ce kai dama za ka mutu ka huta kawai ai wani in ya mutu ba huta yake ba har gare ya rayu wani in ya je ya mutu shi ya sa wai sai ka ji ana cewa wallahi ya mutu ya huta ba ba kowa ke mutuwa ya huta ba wani in ya mutu to matsalan da zai gani gare ya rayu yanzu kafiri in ya mutu ya huta kaga bai huta ba saboda bala'i wanda zai gani har sai ya gummace ya rayu kawai duk bala'in da ya gani na rayuwa to ya fi mashi a ce ya mutu kai har a cikin musulmi ma akwai wanda shi in ya mutu bai huta ba saboda aika-aika da abubuwa wanda ya iri-iri domin wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune sai ga wata gawa an zo wucewa da ita shi kenan sai manzan Allah na zaunan nan da jama'a sai waɗanda suka zo rakiyan gawan sai suka dinga cewa wannan mutumi mun yi rashin rashi mutumin kirki mai kirki mai zumunci mai alheri mai kyauta ga shi ya rasu kaga suna ta yabansa sai mene sai annabi ya ce wajabat shi kenan aka wuce ana cikin zaman nan sai ga wata gawar ita ma an zo wucewa da ita a ranar ba ita kuma jama'an tana cewa mun huta da sharrin shi kaga wallahi mun huta mun yarda kwallon mangwaro mun huta da guda mutum azzalimi mutum mugu ga bakin hassada kaga mun huta sai annabi shi ma ya ce wajabat ta wajaba sai sahabbai suka ce ya rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo wucewa ana yaban wannan gawa ka ce wajabar an zo wucewa ana yaba ana sukan wancan gawa ka ce wajabar ya aka yi yabo da suka ya zo daidai wanda Allah ya ce ai duk wanda ya mutu to akwai mala'iku wanda suke biyo bayan wannan gawan nashi suna saurare ne su ji al'umma za su yabi wannan gawan ne in sun yabe ta da alkhairi sai Allah ya wajabta ma gawan shiga aljanna shi yasa ina jin sun yaba na ce wajabat aiki ya ƙare wannan gawa ko aljanna za a dinga ita ko wancan na biyu akwai mala'iku wanda suke bibiya duk idan an yi rasuwa suna bin gawa suna saurare su ji za a yabi wannan gawan in an yabe ta da alkhairi a in aka yabe ta da sharri aka soke ta ko sai su koma su kai ma Allah rahoto su ce wannan gawa ba ta da kirki ba ta da mutunci saboda haka al'umman ta na tsine mata suna zaginta sai ita ma a ce wata ban wuta ya tabbata a gare ta a ce ko a gurin in mutum ya rasu a yabe shi ko a ƙiyabansa to akwai magana kenan gawan da aka yaba kaga aka ce wajabat aljanna ya tabbata a gare ta to kaga an mutu an muta ce gawan ko da aka zo aka sassoka aka ce ba ta da kirki ga zalunci ta mutu an huta kaga aka ce mata wajabat to kaga ita ko ta mutu amma ba a huta ba saboda haka ba kowa ce mutuwa ya huta ba Allah ka samu mutu mu huta Allah ya sa rayuwar lahira ya bi mana na duniya saboda haka kai kokari kai aikin da ko ka mutu za a yabe ka a yi maka shaidan arziki to sai ka ga aljanna ya tabbata a gare ka Allah ya tabbatar mana ya ce wa antum tanzurun alhanin kuna kallo iri iri na وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله أكبر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو إن أو إن مات أو إن قتل انقلبتم على أعقابه أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun farkon suratul baqara har zuwa nan to ba a taba ambatan sunan annabi ba sai a nan a cikin alkur'ani an ambaci sunan Muhammadu ne a guri hudu ɗaya ga shi mun karanta wa ma muhammadu illa rasulun kada khalas min qabli rusul sannan ba ka ƙara karo da sunan annabi muhammadu ba sai ka tafi zuwa suratul ahzab shi kuma a aya ta arba'in ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ba za ka ƙara karo da sunan muhammadu ba sai ka tafi suratu muhammad inda allah ke cewa alladina kafaru wasaddu an sabilillahi aqalla a'malahum walladina amanu wama walladina amanu wama nuzila ala muhammad walladina amanu wama nuzila ala muhammadin sannan ba aka ƙara karo da sunan annabi muhammadu ba sai ka je ƙarshen suratul fatih inda Allah ke cewa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce wannan aya shi kuma lokacin da aka je yakin Uhudin nan shi kenan sai wani gwani a gurin halibi da ta da ma'ana kibiya yana hurgo kibiyar shi daya ai sai ya sami annabi a haƙorin shi har ya cire mai haƙorin ya ƙara tetawa ya ƙara jebowa ya same shi a fuska ya mai rauni a fuska to da ya ƙara neman ya jebo na uku sai mus'ab ɗan umair sai ya je tsaya a gaban annabi kawai yana cillowa kawai ya same shi sai mus'ab ya faɗi yana matacce a sace shi kenan sai ya je yana cewa ya ku jama'a hankalinku ya kwanta muhammadun ma na kashe shi an huta to shi ne wasu daga cikin kabirai da munafukai sai suka ce to ai tunda annabi muhammadin ya mutu a cewansu to ai yanzu ya kamata kowa sai ya koma mai bautan alewa ya ci gaba mai bautan dutse ya ci gaba mai bautan wuta ya ci gaba wanda ya zo da wannan addinin to ya tafi an huta ɗauki shi ne sai Allah ke cewa wa ma muhammadun illa rasulu ai ba wani ne ba muhammadu shi annabi muhammadu ba Allah ba ne da za a ce shi baya mutuwa to bai dai ma kashe annabin ba amma ko da yana zargin haka to an ce amma dai a haka Allah ya ce to aiwa ma muhammadu illa rasulu ai ba wani ne annabi muhammadu ba ba ce manzo ai Allah ne baya mutuwa yake qad halat min qablihi rusul haqiqa gabanin annabi yazo ai manzanni yan uwan shi sun shude annabi adamu ya tafi annabi nuhu ya tafi annabi ibrahim ya tafi annabi musa ya tafi da sauran manzanni to mene mamaki dan shi ma ya tafi Allah ya ce afa in mata to yanzu idan ma an kashe shi au kutila abin mata yanzu idan ma ya mutu au kutilan qalabtum ala aqabikum ko ko an kashe shi za ku koma ne ku koma baya akan digadigan ku duk wanda yake musulmi sai koma ya ce shi bari ya koma kafirci to yana addinin annabi Muhammad kenan ba addinin Allah in Allah yake bauta ma to Allah rayayye ne baya mutuwa wa man yanqalib ala aqibaihi Allah yace duk wanda ya juya akan digadigan shi ya koma ya fita cikin addini wai dan cewa manzon Allah an kururuwan shedan ya mutu alhanin ko bai mutu ba wane ne ya mutu shine Mus'ab dan Umar saboda da yaga an cillo na farko ya samu annabi ya cire mai hakuri aka cillo na biyu ya same shi ya bata mai goshi ana cillo na uku ya miƙe ya tsaya kawai ke shi aka same shi ya mutu kako tanta abai ai ba mai zagin su kun ba sinan ne ba wanda ya zaɓi ya mutu annabi muhammadu ya rayu wanda ya zaɓi ya rasa annabi muhammadu ya samu wanda ya zaɓi iyalan shi su rasa shi iyalan annabi muhammadu shi ya tabbata a cikinsu wannan akwai wata mace wanda ita ma ta jarumta mace ce an ce an kashe mijinta a yaƙi an kashe babanta a yaƙi an kashe ɗanta a yaƙi amma da haka dai ana cewa an kashe annabi muhammadu haka ta ruɗe ta birgice ta tunkaro inda annabi yake kawai a ruɗe kaga ya kamata ta ce ina mijina ina ɗana ina ma'ana babana amma abinda take cewa aina muhammadu wai ina annabi muhammadu ana ce mata baiwan Allah ki kwantar da hankalinki huwa bi khair annabi na cikin alkhairi ta ce ba za ta yarda ba har sai da ta zo ta ga manzon Allah a kwance a cikin jini tana ganin shi yana nan farfashi ta ce alhamdulillah kullu musibatin ba'adaka jalal ta ce na gode ma Allah duk musiban da ya wuce kanka to ya fada kan kowa kaga wannan ba karamin jarumta ba to annabi Muhammadu ba kashe shi ba Allah ya ce to idan ya ma mutu ko an kace shi za ku koma ne akan digadigan ku ma'ana ku juya baya ku zama kiristoci ko ku zama masu bautan alloli na bogi wanda ne ya haka in ji Allah falan ya Allah shai'a ba zai cutar da Allah da komai ba don al'umma sun ce wai bari su zama duka masu bautan alewa ba za su cuci Allah ba kamar al'umma in sun ce duka za su koma bautan fa kamar yadda hindu a indiya akwai mutane da dama wanda su wane ne allansu wai allansu shine shanuwa masu bautar ɗan maraƙin nan suratul baƙar da muka wuce ai yanzu a indiya ana bautar ɗan maraƙi shi ne wani ba indiya an ce ya zo najeriya ya zo yin kwangila shi kenan sai ya ga wani ba fillaci ya ɗaga sanda ya maka ma shanuwan shi ɗaya ya ƙara maka mata ɗaya ya ƙara maka mata yana zaginta an sai koma cikin itaciya yana kuka ya ce gaskiya najeriya ana abin da bai kamata ba a rasa wanda za a daka sai allah a dake allah so daya a ƙara dukan allah so biyu a ƙara dukan allah har uku kuma abi allah da zagi abin da ake yi a najeriya ba a kyautawa to kaga ya kamata ya gane wannan allah ƙarya ne allah da za a buge shi ba zai iya ramawa ba allah da za a buge shi ba zai iya karewa ba to kaga ana bautan Allah goyi Allah ya ce to duk wanda ya ce zai juya akan jigajigansa ya koma yana bautan Allah ƙarya yana bautan wuta ko alewa ko mangwaro ko icce to wannan ba zai cuci Allah da komai ba ashe yan ka zama na kirki kanka kai ma yan ka zama na banza kanka ka cutar Allah ya ce wata ya jiziyar lawun shakirin da sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai taka ma waɗanda suka kasance masu godiya in ka gode ma Allah Allah zai ma'ana ƙara maka kuma ya taka maka da mafificin alkhairin da kake nema in ko ka mutunce ma Allah ka ki gode mashi to azaban shi yana da raɗaɗi Allah ka tsare mu na وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يريد ثواب الدنيا نعطيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين الله يجي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله Allah ya ce ba ya kasancewa ba ya kamata da wata rai an ta muta wai ta mutu illa bi izinillah face da izinin Allah duk wani kwaɗayenku da kuje yaƙi to in fa Allah bai ƙaddara a mutu a yaƙin ba haka za a adawo duk wani tsoronku da kuje yaƙi kar a kace ku in Allah bai kirya a kashe ku ba haka za ku dawo ba abin da zai faru shi ne sai Allah yake cewa wa ma kana ne nafsin an tamuta illa bi iznillah ai baya kasancewa baya kamata da wata rai da mutu ba ce da izinin Allah duk inda ka kai da kan sai ka mutu kai dai ka mutu to ba za ka mutu ba sai lokacin ka yayi duk inda ka kai da kan ka rayu to ba za ka rayu wace lokacin ka yayi an ce akwai wani saboda gudun mutuwa shi saboda gudun mutuwa ya dainawa mota gaba daya wani saboda shi bayyantar ka ana yawan mutuwa a mota saboda haka ya dainawa mota duk inda za a ba shi ba mota aikuwa yana cikin zama a ɗakinsa ba ɗakin kuma a lungu amma wata mota ta warware ta kucce mana shi ba ta daya a ko'ina ba sai ɗakin samar kushe shi kaga Allah ya ƙaddara a ce ajalinsa mota ne ko bai fita ba yana ɗaki kuma ta bi shi a ɗaki saboda haka idan lokacin mutum ya yi ba wanda zai tsaye da shi shi ne za ka ji Allah yana cewa wa tun fi mumin mara zaƙanakun من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين باوم الله إن يغمتوا سيتي يا أبنجي da za ka jirkirta mini da zuwa wani ajali makusanci wallahi zan yi sadaka zan kuma kasance daga cikin mutane wanda suka kasance masu nagarta mai Allah ke ce mai wadan yi akhirar lahu nafsan iza ja a ajaluha Allah ba zai taɓa jinkirta ba wata rai ba in ajalinta ya riga yayi ajali na yi to magana ya ƙari za a ce mata ne dawo waje na kuma ba za ta ƙara rabin sakan ba ba za ta ƙara sakan ba balle awa balle kuma ta ƙara kwana balle ce ƙara shekara duk wanda lokacin shi yi to zai tsaya ne cik ba wanda zai zauna ya ce kitaban mu'ajjala Allah ya ce wa'adi ne mai idmana idayayye wanda aka samu shi ajali wa man yurid thawaba dunya nuqtihi biha wa nuqtihi minha duk wanda yake nubin sakamako a duniya shi yana aiki ne dan kawai a taka mai a duniya to za a ba shi shi daga duniya kaga mutum ya rika aiki ba dan Allah ba sai dan duniya ina ka fito duniya ina za ka duniya to ɗayan biyu in ya dace ya samu duniyan ya tsira in bai dace ba kuma ya yi asara ce ya ce wa man yuri tsawabar akirati na uke biya mina duk wadda kuma ya nuba rayuwa na sakamako a lahira to shi ma za a ba shi daga lahira wani sakamako ya yi aiki don Allah ko sai a bashi a duniya kuma a bashi a lahira shi ne matsayin rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah yace wa tanzil shakirin wa tanzil wa tanzil shakirin da sannu kuwa za a taka ma waɗanda suka kasance masu godiya Allah ta mu cikin masu godiya na'am wa ka'ayyin نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله يتي وكعي من نبي قاتل معه ربيون الله سبحانه وتعالى يتي وكعي daga cikin annabawa akwai wani annabi wanda ya kasance ƙatala ma'au ma'ana rabbiyuna kasirun mutanensa wa'inda suka kasance masana Allah sun yaƙi a tare da shi ma'ana sun fita tare sun yaƙi a tare ma wahanu amma waɗannan mutanen ba su yi rauni ba lima a sabahun fi sabilin game da abin da suka ya same su a tafarkin Allah na yakin nan don ga an kankashe na kashewa don ga an yanke hannun wasu don ga an yanke ƙafafun wasu don ga an kwace dukiyan wasu wannan duk bai sa sun yi rauni ba wa ma tsa'afu wa zakuku sannan kuma ba su ƙara samun raunana a zuciyarsu ba wa matakanu sannan mutanen nan ba su ƙasƙanta ba wallahu yuhibbu sabirin Allah dai yana son wasa guri yakin da aka je bayan daga wani yaga an cire ma dan uwan shi hannu ya ki juya baya wani yaga an cire ma dan uwan shi kafa ya ki juya baya wani yaga an kashe dan uwan sa ma ka cokan shi ma bai juya baya ba yayi hakuri to Allah na son wasa hakuri a irin wannan wurin wato hakuri yana da rassa iri-iri yanzu kamar yanzu yadda muke azumin nan kaga Allah ya ce a ci ya ce a sha ya ce miji ya kusance iyalinsa ya halarta amma kuma Allah sai kuma ya dawo da mu yanzu din nan sai kuma Allah ya kaddara cin kuma ya ce yanzu ban yadda a ci ba a yi haƙuri da ci kuma muka haƙura a yi haƙuri da sha muka haƙura miji ya haƙuri da iyalinsa ya haƙura a ƙiyarda a yi wasu abubuwa munana duk aka haƙura to Allah yana son waɗannan mutanen masu haƙuri a kan abin da suke so ki haƙuri a kan shi kuma ki yanda Allah yake kaga ina yawan faɗa na ce a cikin azumi Allah yana nuna ikon shi matuƙa wajen banda Allah wa zai ce kar a ci a ƙici in ba shi ba wa zai ce kar a sha a ƙisha in ba shi ba wa zai yi ma mutane haka yau a yi gobe ma a yi jibi a yi kuma dole a yi kuma al'umma sun suka yaƙuri kaga wannan ko a cikin azumi lallai akwai ishara babba kana cikin baccinka da daddare sai ka ji ladani yana as-salatu khairun min an-nawm kana tabbaci kuma Allah ya ce wane ta shi ka je masallaci kuma ka tashi ka tafi kaga wannan haƙuri ne akan abin da kake so kai abin da Allah yake so to ala ayyi halin dai Allah na san masu haƙuri kuma sakamakon haƙuri na da yawa ba wasa na sakamakon masu haƙuri na da yawa babu lissafi Allah ka yadda mu ta haƙuri na وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا na'am وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله يتي وما كان قولهم إلا أن قالوا waɗannan mutanen masu haƙuri da annabin nasu da su jama'an suna cewa wasu kasance suna faɗin wani zance ba an ƙalubace suna cewa rabbana gafir lana zunubana ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina kuma ka gafarta mana abubuwan da muka yi na wuce wuri a cikin al'amuran wazabbin aqdamana kuma ka tabbatar da digadigan kar mu karkace mu tabbata a hanyanka da hanyar manzon Allah wanzurna ala alqawmil kafirin kuma suna cewa Allah ka taimake mu akan mutane wanda suka kasance kafirai kaji addu'an manya addu'an marajan kwarai addu'an masu hankali muku yanzu kana ba mutum dama ka ce ya addu'a duk abin da za ka roƙa za a baka to shi da kanshi za ka ji zai jawo ma kanshi fitina ne kawai zai fara cewa shi kuɗi daloli da mata murkusa murkusa yake so da 'ya'ya ya ci ya sha ya kwanta kakotan ai Allah ya gaya mana inna ma amwalukum wa auladukum min fitna lallai ƴaƴanku da dukiyoyinku ba wani abu bane face mai fitina saboda haka su manya masu hankali ba abin da ke gabansu sai su ce rabbana irlana Allah ka gafarta mana abubuwan da muka yi na zanabai ka gafarta mana wa israfana da abubuwan da muka yi na wuce gona da iri a cikin al'amuranmu to Allah ka gabarta mana wazabbit aqdamana ka tsayar mana ka tabbatar mana da digadiganmu a hanyanka hanya madaidaiciya shi yasa a sallolinmu duk idan muka zo za mu yi sallah sai mun roƙi Allah ka tabbatar da digadiganmu a guri ɗaiɗai goma sha bakwai wajen dinne sallah sai ya karanta suratul fatiha yana zuwa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaji yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya ce ihdinas siratal mustaqim kaji Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya to Allah ka tabbatar da daga diganmu har mu gane wansurna Allah ka taimake mu alal qaulil kafirin akan al'umma wanda suka kasance kafirai yahudu da nasara da mushrikai waɗanda kullum burinsu su hallakar su juyar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam raba kansu to Allah ka taimake mu a kansu da waɗanda suke ba da kwangila kawai su rinka turo wasu a cikin musulmi suna kafirta musulmi suna zagin musulmi suna mushirkantar da musulmi suna raina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ka taimake mu akan waɗannan mutane wanda su kasance kafirai na فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين kasan da na ce idan an ce ma mutum ya addu'a abinda zai bara roƙa kuɗi shine na tuna sahabi ne hankali ne wa yau ran da annabi ya ce mashi sal tambaye ni ai yana nufin salma turido ko salma shi ita tambaye duk abin da kake nufi ka tambaye duk abin da kake so ya ce as'aluka murafaqataka bil janna ina romanka makwabtaka da kai a cikin gidan aljanna ka ko san karshen wayo ya kare gurin wannan annabi ya ce awa gaira zalik ko dai za ka roƙa wani wannan kamar misali a ce baka ga kuɗaɗe ba baka ga motoci ba baka ga gidaje ba baka ga mataye ba ya ce wa za ka ni aljannan nan dai nake so annabi ya ce mai fa'inni ala nafsika bi kasratin fito to ina roƙonka kai ma ka taimake ni ta ɓangarenka da yawaita sujjada ai da yawaita sallah kenan mai wayau baya roƙon Allah kuɗi kai tsaye ko zai roƙi kuɗi yakan ce ne Allah ka bani arziki mai yawa mai albarka ba yanzu mutum ka ji ya ce Allah ka bashi kuɗaɗe jaloli tun daga Zaria su tafi China su yi wurin da bawu su dawo wurin shi wai tsohon taɓa kenan kaga wannan ya kai gaya wajen neman makanshi da fina ya kamata duk idan mun zo za mu addu'a to mu rika addu'a na neman tabbatar imani da neman tabbata a musulunci da neman gafartawa a cikin zunubai da neman taimakon musulmi akan kafirci shi ne za ka ji kullum za ka ga daga cikin addu'a nagari akwai allahumma a izzal islama wal musulmi Allah ka buwayar ka ɗaukaka musulunci da musulmi a duk inda yake wa azilla shirka wal mushrikin ya Allah ka ƙasƙantar da mushrikai da kafirci a duk inda suke wannan addu'a ne na masu hankali Allah ka yadda murka irin wannan yace fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya doma waɗannan mutane da sakamakonsu da ladansu ma'ana na duniya wa husna tawabil akhira da kuma kyakkyawan sakamako a lahira wato sun dace kenan sun samu duniya mai kyau hasana kuma gashi sun samu lahira mai kyau wallahu yuhibbul muhsinin Allah daman haka ya kasance tun azal Allah yana son mutane wanda suka kasance masu kyautatawa saboda haka al'umma muna kira ga junanmu mu zama masu kyautata ma juna mu kyautata wa 'yan uwanmu mu kyautata ma makwabtanmu mu kyautata ma matanmu mata su kyautata ma mazajensu mu kyautata ma 'ya'yanmu 'ya'ya su kyautata ma iyayensu aboki ya kyautata ma abokinsa kai ko a wani hulɗa ka kyautata Allah na son masu kyautatawa na يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذي كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تديئوا الذين كفروا ير- يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka ba da gaskiya da Allah kuka yi ma'ana shaida da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in tudiqul ladina kafaru in kuka ce ba ku da waɗanda za ku bi ku yi mada'a sai waɗanda suka kafirci yahudi kenan da nasara su za ku yi mamene su za ku yi mabiyayya in sun ce a yi ku yi in sun ce a bari ku bari ba Allah za ku bi ba ba annabi Muhammadu ba to Allah ya ce ya ruddukum ala aqabikum wa'innan mutanen za su dawo ne su juyar da ku akan digadiganku ma'ana abin da kuka wuce na bautan lata da manata da uzza da hubal da bautan duniya da bautan san zuciya da bautan zuciyan kansa nafsu da bautan shedan to za su dawo da ku dawo baya watan qalibu khasirin sai ku kasance kun juya kuna masu hasara kuna masu tadewa kuma ko yanzu idan ka lura duk wanda ya ce zai ma yahudu da nasara biyayya to insha Allah zai aune ne kawai ya ji shi a wutar jahannama indo saboda mene saboda su ba su da wani wani ba a kanka sai su juyar da kai daga musulmi zuwa kafiri to saboda haka kai kuma abin da ya kamata yahudu kakkai mai da'a nasara kakkai mai da'a mushrikai kakkai musu da'a in suna so kai musu da'a to su yi ma annabi muhammadu da'a in ko ba za su bi manzan Allah ba to la sam'a wa la ta'a ba ji ba bi in ko za su bi annabi Muhammadu to shi kenan kai ma sai kai musu da'a a cikin bin Allah kai musu da'a a cikin soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma in ba haka ba in dan za su sa ka a ni'iman su dan suna da nasu aljanna in kai musu da'a sai su jawo ka su baka nerori su baka daloli su sa ka a gidaje a rika daukan ka a jirgi ana gantali da kai yau ba ka a can gobe ba ka a can ai ta gantali da kai kana abun da ka ga dama yanda ka san ba wani wanda suke so ce kai a a hikiman su tun da ka ba su lahiranka to shi kenan zo ka dan ji daɗi na duniya in ka je lahira kuma a yi ta dukanka in ka je lahira a yi ta ƙona ka in ka je lahira ka kaskanta ka wulaƙanta to duk wanda ya bi nasu Allah ya ce fatan qalibu khasirin sai ku kasance kuna masu asara kuna masu tabewa Allah ya tsare bana mai فلله مولاكم na'am وهو خير الناصرين Allah ya ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin bari mana ai Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin ku me ba yahude ko me ba nasari ko me mushriki zai maka wanda ke baka abinci ba fashi bane Allah ne me baka abinci ba su bane Allah ne mai raya ka ba su bane Allah ne in ko suna iya maka wani abu to lokacin da ka zo mutuwa sai su ce ba su yadda ba ba yanzu ba za su iya ba za su iya ba su kansu ma in sun zo mutuwa ai ba za su iya hana su mutu ba to saboda haka me yin maka komai Allah ne ba su ba kuma Allah nan shi ne majibincin kumburai wa kuke so ya jibinci lamarin ku in ba Allah ba wanda ku Allah ya jibinci lamarinsa to baya cikin bakin ciki baya cikin damuwa yana cikin waɗanda Allah ke ce masu waɗanda suke cikin allazina la khawfun alaihim wala hum yahzanun yana cikin waɗanda ba sa da tsoro ba sa da bakin ciki saboda haka Allah ne majibincin al'amarinku Allah ya jibinci al'amarinku wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mafi alkhairin duk masu mene masu taimako ba wani wanda zai taimake ka idan ba Allah ba shi ne a daidai irin nan za ka ji mu da kanmu muna faɗi a duk aya bayan aya duk raka'a bayan raka'a muna cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ai mu gare ka muke bauta Allah kuma gare ka muke neman taimako kaga kenan haƙiƙanin taimako na haƙiƙa na Allah ne amma akwai majazar na taimako wanda Allah subhanahu wata'ala ya aje shi a bayan Allah a hannunsu kamar yanzu kana zaman zamanka sai wani ya zo ya ce maka wani kana zaman mene sai ka ce wallahi ina zaune ne ina jiran abokina wani sai ya ce to kai kana zaune ga yi can a bakin bankin kasuwa ana raba naira dubu ɗari ɗari duk wadda ya zo wucewa sai an bashi kawai sai ka tashi kaman wasa kawai ka kama hanya kana kama hanya shikenan kana zuwa a daidai kana zuwa ana cewa ga naka kullum kai ma aka baka to Allah in ka dawo za ka manta da wannan wanda ya tura ka ba za ka manta ba za ka ci kai wanda ya taimake ni ina zaman zama ya gaya mun kaza ya gaya mun kaza gashi na je kuma gurin gashi na samu wani Allah ya saka maka da alkhairi saboda ya yi maka mene taimako to duk taimakon da wani zai maka to Allah shi ne mafi alkhairin duk masu taimako bal ma a cikin taimakon da wani ya maka duk a cikin taimakon Allah shi ne manzan Allah Allah ya taimake mu da shi da ya kawo mana addini da ana bautan wani Allah annabi ya zo mana da bautan Allah shi daya kaga annabi ya yi mana mene ya taimake mu da ba mu ba mu da littafi ana tabe ne kawai karabita ya zo mana da alkur'ani kaga manzon Allah ya mene ya taimake mu da muna zaune ba mu san akwai ayi ko akwai a bari ba rayuwar dabbobi kawai ake wanda ka fi karfin shi ka maki wanda ya fi karfin ka ya maki ka manzon Allah ya zo ya taimake mu ya zo mana da haske na adalci Allah bai yadda wani ya zalunci wani ba kaga shi ma anan ya me ya taimake mu sannan muna zaune ne da ba ilimi idan an zo ma'ana mutum ya je aiki ma'ana makka zai ce ne to kaga dai rigan nan da wandan nan da su na saba ma Allah saboda haka ba zan yi dawabi da su ba sai namiji ya cire rigan shi ya cire wandan shi tsarara ita ma mace ta ce to da wannan rigan na yi gulma na yi mugunta saboda haka da rigan nan da wandan nan da sket din nan na saba ma Allah da su ita ma mace ta zarara haka ake zagaye ɗakin Ka'aba hada kaga wannan ai tsantsan mai jahilci manzon Allah ya zo ya gaya mana ina kuma bayan mutum ya zagaye sai ya koma kuma yana yehu sai ni kaza kaza na kashe wani na sara wani na yi mawana kaza na yi kaza na yi kaza manzan Allah ɗi ya zo ya ce wai wannan jahilci ne mace ce tsarara namiji ya tsarara wai saboda ya saba ma Allah da kayan nan ya zo mana da hasken ilimi ka sa riganka ita ma mace ta sa riganta ka ɗaura mayafi ka koma kana zaga ɗakin ka'aban kana ɗawaki a maimakon kana na ƙauraye wuhu sai mu kaza kaza kaza kaza sai ka koma kana labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kaga manzon Allah ya taimake mu dan nan karshen taimako wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana kaga an halaka al'ummatai daban-daban akan laifuka daban-daban amma mun kuma gashi muna yi duka amma Allah ya taimake mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bai halaka mu ba ya dube shi bai dube mu ba ya kalla kyan zuciyar shi bai kalla babban zuciyar mu ba ya kalla kyawawan aikin shi bai dubi kwama talan mu ba sai ya bar mu bai halaka mu ba kaga wannan shi ma taimako ne har Allah ke cewa inna rabbaka labil mirsad ubangijinka na jira a madakata kaga wannan an taimake mu ne alfarman wane annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan babban taimako kuma sai ranar alkiyama ranar da kowa ya zaku ranar da kowa yake tsananin buƙatuwa a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala to ranar nan Allah ya fushi ba wanda zai iya tunkarar shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'umma ta kai gaya a yaba ta dama kawai in ma Allah tun wuta zai sa ta yi sata kawai saboda Allah ya yi fushi aje gun wane ya ce ba zai iya ba aje gun wane ya ce ba zai iya ba amma ana zuwa gurin shi sai a samu kaga wannan taimako ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi halitta kuma yake kan yin mata mu dai mun ga taimakon annabi wuri-wuri kuma mun gode ma manzon Allah godiya mare adali shi ya sa laka ji cewa abdulkadir annabawi ko ko halifa yana cewa jazakallahu in yasi mun gode ma Allah ya saka ma shehu ibrahim in da alherin da ya zo mana to in ko an gode ma shehu ibrahim in dole a gode ma shehu tijjani an an gode ma shehu tijjani radiyallahu anhu dole a gode ma annabi muhammadu in an gode ma annabi muhammadu dole a gode ma allah da ya mana ni'imomi wanda in an ce za a kirga ba za su kidayu ba ba za su lissabu ba yanka kawai da allah ya yi a mutum to ya dace kai ta ma allah godiya da bai yi ka a magi mai tauraro ba a bare ka a ta wuta ya tafasa in ya tafasa a watsa ka in an watsa ka ka zama kai ne sinadarin a murje ka a cinye ka Allah ya yi ka a mutum ka koga ka gone ma Allah ya yi ka a mutum bai yi ka a mai bautan dutse ko alewa ko mai bautan rana ba ko mai bautan wuta ba ya yi ka a musulmi mai bautan Allah ka gode ma Allah da ya yi ka a musulmi mai bautan Allah ya yi ka cikin masu girmama manzan Allah masu ganin girman shi masu tsananin ƙaunan shi wanda za ka iya ba da komai don shi ka koko ne ma Allah ya yi ka ɗan ɗari ɗan shewa Ahmad Tijani radiyallahu anhu wanda za ka ji suna cewa wannan ɗariƙun guda ɗari uku da talatin da uku to duk wadda ka shiga ka kama hanyar tsira to kai sai ka shiga ɗariƙan shugaban waliyan gaba ɗaya ka goga ka gode ma Allah ka gode ma Allah da ya tashi yinka sai ya yi ka kuma a ɗan faidar shehu ibrahim ya alkaulai kaga wannan matakai ne na gode ma allah subhanahu wa ta'ala allah mu gode da ni'imomi da kai mana wanda ba za su kidayu ba wanda ba za su lissahu ba kuma a nan ne za mu tsaya abinda muka roƙi muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure allah ya gafarta mana ya saka ma iyayenmu da malamanmu da cewunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da saka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu har izuwa yau allah muna roƙonka waɗanda suke cikin ni'ima allah ka ninka musu waɗanda suke cikin matsala allah ka sauƙaƙa musu inna mutazu Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu tashi da imani marasa lafiyar mu musulmi waɗanda suke gida da wanda suke asibitota da waɗanda suke tafe da shi ciwukan tukuna da na zukata Allah ya haɗa mu ya ba mu lafiya Allah ya gyara zukatan mu ya cire da da hasada a ciki Allah ya raba mu da kullun junan mu Allah muna roƙonka ka raba mu da kunci Allah ka raba mu da fatara Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da rubu da bara sada mu da alkhairan duniya da lahira ka raba mu da sharrorin duniya da lahira Allah wannan musiba da ya sami wannan zamani na raina annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da miyagun maganganu a janibinsa Allah ba ka jarabce mu ba mun gode Allah kan ka jarabce mu Allah ka tabbatar da mu a masu ganin girman annabi Allah ka tabbatar da mu a masu ganin matsayin annabi Allah ka tabbatar da mu a masu bin umarnin annabi Allah ka tabbatar da mu a tsantsan masoya annabi Allah din rikicin zamani Allah ka bar mu da annabi Allah duk abin da zai raba mu da annabi ko ko rayuwanmu ne Allah ka karba ka bar mu da annabi Allah ka hana mana komai ka ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kaddara muna cikin waɗanda za su rike daren lailatul qadr Allah ka kaddara muna cikin waɗanda alqur'ani ne ci Allah ka kaddara muna cikin waɗanda za a yi marhama Allah ka kaddara muna cikin waɗanda za a yi magabara ka kaddara muna cikin waɗanda za a yanta a wannan wata dan fari mai farin aniya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in cikawan mu tazo ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah shi